أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المعذر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر فلا تظن ككذتي anna su'ala Musa cewa tambaya annabi Musa alaihi salatu wassalam ru'yata rabbih ganin ubangijinsa da yace rabbi arini anzuru ilayka din nan annahu faqidun wai Musa ya rasa rasashe ne lin ru'yati baya ganin ne allati kanat ganin nan da ta zamanto halata abubakar siddiq halin sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu fi qawlihi cikin faɗar sayyidina abubakar ma ra'aitu shay'an ban ga wani abu ba illa ra'aitu Allah qablahu sai na ga Allah tabaraka wata'ala kafin wannan abu to haka zato wai annabi Musa ba shi da irin wannan qadamul awwal din ko sanayin farko ko a'a shi yanzu wato yana so ya ga ya ga haƙa'iku ko ya ga mazahiba a ciki ko ko kuma wato tajallin zati ma yake so ya gani dai dai abu ne harfin ne amma kuma ma'arifan ma'ai hawa hawa ne duk gabaki da to yana so ya zamanto yana da maizi bambancewa kuma yana da baƙa'i ba yan adunkule mutum ya ta shato wauta yana ta faɗa yana ta faɗa ba wannan a wajen waliyai yaro ne yanzu ya fara a lafiya kalau ya faɗi komai yanda yake sai ƙaƙa shi ne da haka annabawa suka fi wanda ba su ba shi annabi sai ga yama amma ma'aikata su ma wai mahajubi ne ne ko kai aka so ma amma lafiya kalau kar ike in kana da hankali in kai arifin ne ka san me yace in kuma shaka tafi ne shi kenan dama ya zaka banka ka cikin daji makirci daga Allah kenan ko to ha gani zaka suka ji saboda su suna da biyu aka iya zama da su kuma waka zaci irin wannan ganin wai annan Musa yake nema a'a ba irin wannan bane hazihi ru'yatu wannan gani ma hiya ru'yatu allati talabahu talabaha Musa ba ita ce ganin da annabi Musa ya nema ba min rabbihi daga ubangijinsa nasa na na na masu arabi'at al-haqaiqi to a cikin alfan ba sai ka ga shine dai abin da aka sani to ba irin wannan ya nema ba duk da baki da ba wai sai ka zo ba komai ba ko a ga komai ga kon sai ka duk da baki da talabaha Musa min rabbi innaha ita wannan ganin ru'yatun innaha ru'yati ita wannan gani ce hasilatun tabbatacciya ce lahu Allah Musa yana da ita wannan in dai wannan ne ya san ƙararre ne cikin Allah tabaraka wa ta'ala lu'lu'u martabati saboda girman darajarsa amma yanzu abin da yake nema ga baki daya ya sadu da hadaran Allah tabaraka wa ta'ala ta abadatu ya sadu da su ta abadatu kuma ya tabbatar ta abadatin ne duk ga baki daya magana na wanda za ta fassara wannan wajen duk ga baki daya da magana ta zo wanda abu ko kuwa jiha shi kenan da shi ne magana yawa ya sa'ad da hadaran Allah ta abadatu kaga mu yanzu a cikin abadatu ga abadatu nan kala-kala an ajiye mana diyan da ka saba jin girman Allah a ɗakin ka da masallacin gidanku da kayi kaga ka abatun a gaban ka ka ji kanar ki ga mutum yana ta kuka yana ta abu kai kyau to ga kaga yanzu saduwarsa da Allah cikin gidansa a Nigeria ko a ina duk da ayyar da Allah ya sadu ko amma kuma yanda ya sadu da shi a can a can hadara din nan da wanka aba ya zama daban-daban to haka ka je ka abu to irin wannan to wannan ya fi kamala ma ya fi kamala ba ka ce abu ba ka sadu da hadaran Allah tabaraka wa ta'ala ka zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iz ja'uka ka zo hadaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka fi jin girman Allah din tabaraka wa ta'ala ka fi tsoron sa ka fi kaza ka fi kaza akan kana can cikin iska ha? ma'ana kana cikin abu kauni duk ga baki ɗaya Eh, to wannan irin abu yake nema duk ga baki ɗaya ko to ka- kaga annabi ibrahim alaihi salatu wa shi ya ajiye mana ka'aba eh, abadatu ne don mu zo mu ga girman allah tabaraka wa ta'ala mu zo mu yi kaza kaza ga abubuwa nan duk gaba ɗaya to wannan kenan yawwa fa inna ru'yata yawwa ka gani lu'lu martabati fa inna zawqa sadiki ɗanɗanan ɗanɗanan mai gaskiya eh? ɗanɗanan mai gaskiya ɗanɗanan wanda yake ko kuwa ko kuwa ya yi kyau ko ko shi ma eh? gira ta tajalliyatu gira ta tajalliyatu so yake ya zama hakika mai zaman kansa eh? ya zama hakika mai zaman kansa don ku a matsayi irin nasu ne muhammadiya ta tokare annabi muhammad ya tokare sai haƙuri ya kwashe duk abubuwan su sai haƙuri da haka za ka ga rigima ne tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam rigima mai kyau ta daɗi ranar isra'i da ya ga annabi ya kama faɗa wannan yaron ka aiko bayana Allah ka fifita shi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake faɗa ne jibril ya ce yana faɗa ne yace da yace da ubangijinsa da ubangijinsa shi ke sai da aka ji aka karɓo sallah kuma aka ji aka karɓo sallah manzo Allah ya ce to me ka samu yace a ya bani sallah sai ce a koma mutanen ka ba su iya ba je ka ce a rage sai da aka ji sai wanda Allah ya ce ikon Allah mutumin da a tafiya muka fi faɗa da shi amma a dawowa sai ya fi tausayi ina kuma da a tafiya mun ga abin da aka dinga yi yana da faɗa abu amma a dawowa kuma sai zama ya fi tausayi na to wannan duk zai baka eh, duk abin da aka ga dama a karatu a faɗa alifi zai baka ma'ana wannan hakikar yake nema ba wai wanda ka aiko bayana ka fi shi da kaza kaza kaza shi shine hakika to ko wannan annabi Musa yake nema alaihi salatu wassalam da haka za a dan bashi za a dan ba annabi Muhammad Allah zai bashi girma kaza kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira tashin kiyama Allah zai tajalli duk sai an suma irin wannan sai an narke sai an yace sai amfani ne zan fara tashi girman sai yana nan amma sai ga Musa yana tsaye ban sani ba a ya riga ni ne wannan ka ba ta da hanya ya riga ne ko ko an saka mar da nasa harsuman da ya a duru sina ai shi ya riga ya faɗi can a duru sina to kowa ya kowa ya kokari in Allah da in ya faɗi tun daga nan duniya to ba zai in ya faɗi a nan duniya ya ga ya ga abu da haka sai na Ali karamallahu wajahu namiji yake cewa ko to ko an yi wannan ko an ka yaye wannan hijabin ba zan ƙara wani yaƙini akan saboda kila manzo Allah ya kada shi tun a nan duniya wancan dai shi ma annabi Muhammad ma ya wannan shi ta gama amma dai wai dan annabi kila kuma annaba ba wasa a cikin abin su hazaran Allah sai hakuri ba ba a shiganta da ra'ayi Eh, kila shi ma in ya ga hakikarsa hakika Muhammad ya dole sai ya faɗi ya ya fito ga shi nan dai ma ai ta abin ya Allah to abin da haga yana kada annabawa faye kaga idan wani shirme ya to ya ce ni bana da zama yau ta ba zama idan yana nufin faduwa ne ka- kowane eh, rago ne yake faduwa duk ga baki da ai wani abu ne wanda kayan annaba ne ina kai ina jazaba Hmm? ina kai ina ba kuma wai hauka wannan hauka wannan hauka hau sunansa hauka hauka daban abubuwan da sun zo su iri daya da haka wanda bai gane su ba sai ya dora hauka wajen hali hauka hawa babba wajen hali shi na- shi na waliyai ko na annabawa ko na arifai ko ba a ce ma hauka shi hali sunansa har ba haka iri ɗaya ne da haka wanda da sun ga annabi ce da haka shi ya ce ba wani annabi da ba a ce ma mahaukaci ba ba wani annabin da ba a ce ma hatta cikakken annabi cikakken insani kamil annabi muhammad an ce an ce ma mahaukaci Hmm? sai da ba ka iya ganewa kuma haka karama da dabo da bokanci da mu'jiza da zuwa iri da da haka duk dan shi shi ba zai da gaskiya ne kai da Allah duk dan fara shi haka dai zaka yi ta gani da gaskiyar da ƙaryar duk sai ga ƙaryar ma ta zanci aljanna Allah ya yi mata santi da abu mara kyau wuta ko ya mata santi da ta abu mai kyau wanne ne ƙarya wanne ne gaskiya har ƙarya ta fi santi mai kyau da mutum ya taɓa duk gaba ki da da da haka da kagar shiri ne yana ɗora hauka wajen hali ko yana ɗora damfara wajen mukarama ko mu'ujiza ko yana ɗora ka kama saurare shi kaga kuma sunna Allah ce sai kai ma abu sai ma abu to diga baki daya abinda kowane annabi sai ya faɗi annabi Musa ga shi ya faɗi har lahira manzo Allah ya ce duk sai mun faɗi diga baki daya irin su shi ya ce shi zai fara kashi a baya ga Musa a tsaye ko an saka wanda to kai ka ce ba ka yi ko ba ka to ko wanda shaka tafi ne a zo inda kuma wai da aula inda inda zaka so ka yin a san dare bayan ka ce ba za ka yi ba shi Allah abu ne duk da baki da to bi kokari duk da baki da dan shi ne sunan sa dan shi ne ba mu san shi ba ma alhamdulillah mun gode Allah duk da duk da baki da to kaji ko yawwa zauqu sadiki dandanan mai gaskiya ha ma huwa zauqu siddiqi ba dandanan mai gaskatawa bane dandanan hakika ne zaman kanta ba dandanan ɗanɗanon mazahirai masu zaman kansu ba kamar ɗanɗanon wanda ya gansu ya gazgata da su ba duk ɗanɗanon mai kyau amma wannan cikinsu aka karta cikinsu aka karta sun shiga sun kone wannan kwa da tsabar gazgatawa ma har yayi abu to yanzu tsabar gazgatawa a nan musa sadiki ne a zaman zama sadiki ne mai gaskiya wanda za a bi sidiki wa saddaqa bi duk annabi sadiki ne duk wanda ya gaskata da annabin nan sidiki ne in ya fi abu to duk hakika mai zaman kanta sadiqa ce duk shauran ta dalli a su kuma siddiqa ne duk gaba ki da to madalla farru'yatu dan haka idan ka ji irin wa'annan maganganu gashi a qur'ani gashi a maganganun malamai gashi ga to faruyatu ganin Allah tabaraka wa ta'ala sabitatun tabbatacciya ce bila shakkin babu kokonto saukan wajen dandana wannan kan kuka kuma hali zai ga an ce ganin Allah tabbatacce ne a kaza kaza ya zo ya ta cewa kai wannan duk kayan yara ne ba musu kayan Allah ya yarda da su ne malamai akai kai wannan maganar ma kai ta san yadda take an shige ta wai ko da ma wani zai zagi arifin da cewa kaza to ganin ba ga yadda aka ce bari na arifin ma ba wannan magana ba ce zaukan wajen ɗanɗana wannan kam su arfe sun ɗanɗani sun san meye ma'anar su ma'anar ganin ba wai wai kai da idan ka kuru-kuru ga ka kaza kaza ka so ka ce na ga wani abu duk wannan wani magana ce daban duk an yi maganganu a can baya ko bila shakkin zaukan ɗanɗana wa nakalan da ciro karatu ya tabbata la akalan amma hankali da ya yarda da wannan malama wanda yake da shigar da hankalinsa saboda in yake da shigar da hankalinsa wauta zai shi ganin Allah zai wani abu ne wanda ya ce ba za a taɓa gari Allah ga manzo Allah ba Allah ya gadi ba shehu ya ce da ya gani ya ce mala'ika shehu ya ce kai da ya ga mala'ika kana da san mala'ikan wasa ne in je idan dan adam ya iya ganin mala'ika dan idan da ya iya ganin jibrilin yadda masa zai ga Allah duk da baki da to to kuma shayar da mala'ika zai ga Allah to shi Allah ne yake ganin Allah ha shi ma ba shi ma menene shi ma halitta ce kawai to dama dai mu dan adam duk da Allah wa laqad karramna bani adama idza ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya mana komai Allah amma dan adam bai ganin wata daraja kir a kansa gani yake shi ba zai iya kuma sai dai ya ce aljanna wai kaza mu kaza mi kenan ba in kuma mai dan haska sai ne ya ce mala'ika kaza kaza ya ce mala'ika shi ko da za ka je wajen su zai ce a kai ka baro kari tun ran tufani to to wannan kenan ko akala fa inna ru'yatallah ganin Allah tabaraka wa ta'ala min maharatul uquli yana daga abubuwa masu dumauta hankali karatu akan wannan sai ka tabbatar kai ko mai cewa sai ka kore sai ka kore ma duk kwashi ga uku duk gaba shi da intaha ya cike al'ardu wannan gangarawa minhu daga muhiddini bi lafzihi da lafzinsa eh intaha al-garad to garad ne ko a'a ku bari nasa tsohon bugu ne zai iya nufi ba zai iya zama arzu zai iya zuwa garzu nufi arzu kuma gangarawa dole wannan tsohon nuska ɗina ta iya gyara ta iya gyara wannan sai a sa garzun a gefe minhu bilabzi da lafazinsa wa qala ba'da kalami ya faɗa bayan magana fi hazal babi a wannan babi wa minha yana daga abin da yake jawo yake jawowa magana gani din nan yana daga hujja akan ganin Allah tabaraka wa ta'ala manidda azzalika yana daga abin da yake jawo haka ala basiratin mutum ya ce ya gani abu sa basira wa sahawin wa tsakakke wa tahaqquqin da hakikantuwa wa tahaqquqi ma'rifatin da hakikantuwa da sani kaga malami bujumun malami wanda ba wasa a gare shi ko siddiqi wa kai sai na abokan siddiqi to gashi ya ce ya gani ko irin sa abaya zidul bustani wannan ba magana ce ta ko yan shirme ko ta yara ko ta kaza kaza malami bijimi kaza wa sakakke mai tahakuki da kaza ya ce ya gani fi majalisin a mazauni ya ce ya gani ya iya faɗa liƙari na tihali sabida abin halin da ya jawo ikita za hal majalisu wanda wannan mazauni ya hukunta ta sabida da dalilin da ya jawo har ya faɗi wannan lamma ra'au yayin da ya tafakkuri abin da ya ja sai a kula da cikin halin da yake a wannan lokaci da ya faɗi wannan abu lamma ra'au yayin da ya tafakkuri ya ga annal haqa cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ainu quwahum shine ainin karfin su shi kan bashi Allah ne kawai alwujudu shine Allah ne kawai wajibul wujudi Allah ne samamme na gaskiya duk abin da ba shi ba ku mumkinin zai iya yiwuwa ne iftirazi ne zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa da abin da aka zai iya yiwuwa zai iya kuma ba yiwuwa ba Allah ne kadai abu daga tun daga nan kaunuka an zubar da ita iftirazi zai yiwu zai yiwu kila an buga ilimi an yi kaza kaza an kaza kaza zai iya yiwuwa kila wata rana a zo mana da ilimin da zamu iya ebo ruwan kan titi din nan kawalwan da ko kila zo da wani technology zai iya yiwuwa tun da ba abubuwa na tura su kila zai iya yiwuwa a zo da technology da za a ebo ruwan kan titi sarabu kila ba zai yiwu ba to haka duk muke duk abin da ba Allah ba mumkini ne ko a fikihun ma ko a ash'ariyancin ma Allah ne kawai wajibul wujubi kaga tun daga nan zani ya kwance tun daga nan ko to to in ya duba to duk wannan ƙarfi wannan dama shi rabiyallahu yake cewa farkon karatunmu abinda malamai suke fara tabbatar mana musan sufofin Allah alkalamu alilimu alhayatu alkaza wa'annan sufofi duk ga suna Allah mai zance ne Allah mai gani ne Allah mai ji ne Allah kaza kaza tabaraka wa ta'ala ko to kuma shine ainihin gaskiya shine ainihin na gani to shi ya ce da mun saki wa'annan duk mun bar wa Allah nasa ne da mutum ya yi ma'arifa yanzu yanzu da mun bar ma duk nasa ne to to in ka duba to yanzu kai da mai yiwuwa ne ka yiwu to haka zancen kama mai yiwuwa ne naka ne jin kama kila mai yiwuwa ne naka ne ganin kama kila mai yiwuwa ne na komai mai yiwuwa ne naka ne amma bar ma magana ko jahili ya san ƙarfinsa na Allah ne. In Allah bai wannan ita ce akida ko jahili ya san wannan in Allah bai daga hannunka ba ƙarya kake ka iya don ga hannun lafiya kala za a ce amma ya yi fara layi yanzu ba zai iya ɗaga ba shi kenan Allah ya saki ya saki ga kafan lafiya kala amma a ce ai shi kenan ba ta iya tafiya ba shi kenan mai tafiyan ya ya zare komenka jinka ga kunne lafiya kalau a ce ai baya ji kurma ne ga ido kuruku a ce ai bai gani bai gani to duk waɗannan abubuwa ka san ba naka bane na Allah ne kaza kaza kaza to jinka ganinka karfinka shine kuntu sam ahu ga hadisi dama ya fito da abu ma baro baro zan zama jinsa zan zama kaza to in suka yi tunani suka ga annal haka cewa ubangiji ainu kuwa shine ainin karfin su iyaka na abudu kaga suna da hankali iyaka na abu da Allah ka kaɗa muke bauta sai suka tuna eh to kuma ya aka yi muka iya tuna wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke neman taimakon ka hatta bautar taimakon Allah ne kaza kaza to da suka ga haka to shikenan wannan kenan ko kuwa in na arfan ne shiga dukkan nisabu ai hadaratin ha nisabu ba ta da wani abin kanta ko ai hadaratin ne ko ayin suka ga annal haqa cewa hadaratu ainu kuwahum shine ainin nisabu ko suka ga haka ko to shine wa ma hum hum su ba su bane illa bi wa ma hum hum illa bi kuwahu su kuwa ba su isa su zama su ba sai da karfin su to kuma karfin ba nasu bane hmm to kaga ba su zama sai abu wa bi kuwahum da karfin su dinnan ya kulu na suke faɗa ma ya kulu na abin da suke faɗa fa bi kuwahum da karfin su ne alqailatu mai faɗa lahun ba su ba to wai ya ainihin hakika kuma ba tasu ba ce ainihin hadaran Allah ne ainihin na Allah ne ta ba kama aka bar alhaku kamar yadda ubangiji ya faɗa wa kama a ɗahu shuhudu kamar yadda gani ya bayar bin kiraki da ketawan nan al'adaci haka in kai ta kai ta ma'arifa kai al'ada take su ko kai Allah al'ada take su ko kaza kaza kamar ya da hadisi in ka dinga nawafil khairi sai al'ada nan take su duk sai ga abu sai ya zama jin ka ganin ka ga abu dama shikenan wai ma'ana ka gane fi da ketawa al'ada fi qaulihim indahum da cikin fadin su a wajen su faqalu sai kai sun ce anallahu ni ne Allah ba yana nufin shi wai shi wannan dama shi ai banza ne shi dama shi ba shi wannan ƙarfin da ya gani Allah ne ke magana wa in ya ana Allah ko ko ni ni ne Allah tabaraka wa ba shi yake nufi ba la ilaha illa Allah ba wani ubangiji sai ni fa abuduni ku bauta mu wai ƙarfin nan ne yake magana tun da ga bishiya ta ga bishiya ta tana ga Allah Musa inna ni ana Allah rabb ni ana Allah rabbul alamin a cikin qur'ani ba a cikin attaura ko injila kaza ba wanda ko a hauka ya taba cewa bishiya ce in malami jahili kan yana ta zuwa ya shige wajen ma bai san ma da wani abu ba bare ma an bai san fasara wajen ba an yi kyau ko in an yi mata ko in an yi tafsiri ma dai an mina shajarati daga bishiya an ya musa ina da ho an shige duk da baki da to amma ina tunani ya tsaya ya tuna eh muna daga bishiya kaza kaza kaza ka gane ashe kaga ba wani ne kawai cewa bishiya ce yanzu to shehu yake cewa radiyallahu yanzu ubangijin da ya iya wannan magana ta jikin bishiya ta bakin bishiya sai mu hana shi ya yi ta insanul kamil dan adam cikakke kalifansa wanda ya rike shi ni ja'ilun fil sai a hana shi yin abu kaza kaza qur'ani ne gashi ina shajara ce suratul qasas ko eh kuma bishiyar ma da take a gangaren mu minal menene bi buqatul mubarak min sha'il wadil ayman ko fi buqatul mubarakati a bakin koki tabaraka wa ta'ala ba komai ne ko ko jahilin ma ba komai ne a shari'a ta abin ma muka sani ba wanda abin mala sai manya Allahumma ja'alna minhu daga yana faɗa haka ka abi yazida kamar abi yazida duk jalalarsa da girmansa na ilimi da iliminsa da bin shari'ar tasa na haka wani ce zai yi da kai ilimi ne ne ana ma'arufa ilimi ko ne ba kaiwa banza kaiwa ya to kaiwa ya banza a banza kayi a baya zidi bustani ilimi ko kayi junaidu saliki ilimi ko kayi su zarbo ilimi ko kayi kaza ko kayi shehu jani kan ma wani shehu jani ya ji ya saba ji ya ji ya saba ji ko kayi shehu ibrahim ilimi ko kayi muhiddin bin al-arabi ilimi to in duk wayannan suna kan wannan abu da ma'arifar ta ba dan kai ka fita kallon ka ma za a yi Allah ya kai ka can inda za ka ko kayi sai na abokan siddiqiya ko kaza kaza ko kayi annabi musa annabta ko kayi ka in wannan shine gadan wa'inda suka zo daga hadaran Allah in haka hanya take kai dan ka ke ka ka fita kai wai za ka kiya rikicin kenan shi Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya da shi to ka shigar da hankalinka kar ta ce kai ne za ka kare masa tauhidi abin da ya halaka iblis kenan kai da kace kar a yi wani ka sujada ka a ga wani ka sai kuma yanzu kana cewa a yi wa Adamu sujada kaza kaza ya za a yi haka Allah ya ce in ce ko dai ni na ce ya ai dai gaba zan ce ce to yanzu na fasa na fasa waye ya faɗa addinin nasara waye ya faɗa addinin nasara Allah waye saukar da addinin nasara waye saukar da addinin yahuda yanzu ya ce ya fasa na annabi muhammad duk waɗanda suka mutu akan wani tsaka ba annabi Muhammad da zo ba akan gaskiya suka mutu ba na abu sai ne ce ya fasa kuma yanzu duk wanda ya mutu akai ya mutu kan ƙarya to haka yanzu in gaji za ka tsaya ka kara tauhidi ko kaza kaza kaza gwamnati ma ga nan tana iya yau ita ce ta yarda da wannan kuɗin gobe za su ce ta canja ga sigi ne ta gonan bankin ga kuma ta ce ban so ce ai to ai gonan banki ya sa hannu ce to yanzu wannan sa hannun ake so yanzu to kakka ce wai za ka shiga Allah ba a yi mafaɗa da kwakwalwarka ko kaza a'a da irin yadda annaba suka zo da shi magadan su kuma da haka za ka ji Allah ba uwanka me tauhid da kake so ka kaɗai ta din shi ya abun sa ya kaza kaza to in ba haka wai ka halaka kana ganin ka riƙa karatu din ka riƙa gaskiya din ka tabo Allah ya aifa sai ka zama iblis yanzu iblis yana ganin gaskiya ya rike da kaza kaza kaza shi ne wanda dan farko farko ce ai hasada ce da dai zai san adamu kaza kaza kaza yi to to kuma akwai mutum gano kaza ka gani to ka abi yazida kamar aba yazida min mannin kila an wanda aka ciro daga gare shi misulu haza irin wannan ma ashabi tare da wasakewarsa da iliminsa wasu butihi da tabbatarsa kamili ne da komai a kuma ya faɗa ito nazara ta nuna wa ilmihi tare da ilimin nasu ka kaza a baya jiji jahili ne duk sufaye za ka ga duk abin da kake kakawa sun fika sun sun fika wa ilmihi da ilimin sa ba wai wannan ma'arifa ko Shehu Ibrahim ya fara ta ba ko ko a'a yan faila ne ga wannan abu ne da ko ka fita wajen tura ma za ka ji ta gashi nan duk za ka gani a TV a ce ana taron culture sakafa kaza kaza har kiɗa ma akwai kiɗa na ruhi gashi nan kiɗa na ɗauki kaza kaza kaza sai kaza to abin mamaki sai ga mutum yana faɗan abu kuma wasu ya ɗan fita ko kasashen laraban ko wani ga ya dage wai shi na wai shi ne me laifin mu ba a fada in ka ce a adamu ba mu zo ilimin ba ne ba mu kawo daraja ba to ɗauka muka kai mu mana so ake yi shi kenan mu je ba fata ko afirka mi ta ci baya kullum mi ta ci baya a'a wayan mana da kai mana sanar da mu abin da kowaye shi ko balarabe ne ko ba farise ne ko ba ture ko za mu je ne ka faɗa da shi mu magana ya san abu mutumin da ya dinga wahalar da Muhammad al-Hafiz na Misra wannan shehi mu na tariqa Muhammad al-Hafiz ibn Abdul Latif al-Misri ya yaye shehun azhar guda biyu ya yaye shehun azhar guda biyu ko fastin ya je raula shehu ya karatun hadisi yake karatun hadisi yake ba sai ya haɗu da wani sufi ba malam a misra su kuma irin yan tarbiyya din nan sun dake abun sun san abun fara da shi ko karatu failar ko failar ta zai bai karɓa ba sannan an ce da ya a tsayawa da ya wurji da kaza da wazifa da kaza a ita salatul fatiha shiga ta kai hadaran Allah to ai shi kenan su biyu wancan yanzu an ce aika shugaban tijjanawa duk gaba ɗaya misira kai da afirka ce ma da ai ga wa'yansu abubuwa din wannan an yi tabbas ai ga wa'yansu abubuwa duk sun shige min duhu ya zo wajen muhammad alhafa ya yi min tambayoyi akan abubuwa na sufanci ce wallahi ban sani ce aka ce kai ne shugaban ka ce ai mu karanta wani ce da wuri da kaza kaza kaza ce ashe ku ba kowa bane ba su wani sufanci muke yi ba na ne karanta wuri kaza kaza kaza shi kenan ba ya ai muna wurin maka ya to me kuka gano a ciki ga abubuwa ya hana Muhammad Hafiz sakat dai taron su ba ko zai ya ce kai shiru me zaka faɗa to zaka ai sai Allah ya hada Muhammad Hafiz da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ta zuka ya hada shi da Shehu Ibrahim ya jijji ya dudduba ya ga wa'yansu littafan shehu ya ga wa'yansu maganganun nasa kaza suka haɗi ya yi wa shehu ya haddace irin wa'annan tambayoyin ya wa shehu ya ji shehu da murushi da kaza ya gama ai da muhammadu alhabu ya da kawai ya ce a neman wannan mai ce kai na gano ma malami na gano malami na gano ma shehi ce shege a ina ice a Senegal oh wai baka fata ne ma ka ji abin da yasa na kawo magana kar kullum mu zauna mu banza ne mu baka fata banza ne a wajen ilimi a wajen kuɗi a wajen daraja a wajen kaza a wajen kaza Hmm? bayan mu ne abin alfaharin ba alfahari da launi kaza kaza amma a je a duba ka'aba ba alfahari ba fatu na wauta ko ba a ba awai ba kafata ma kai kanka ya kai da ni shi mamara ba ke kai wannan kam in ga larabawan da suke durkusa a gabansa abin ya fi karfin zancen fata sai ka ga kai ma ya ta karke bare shi Allah ya haɗa mu da shi kenan sai ta shawo ya je wani taro radiyallahu anhu aka haɗu sannan Muhammadu Hafai sa aka je aka ɗauko mutum yace ga shehin naka muka haɗu da farko ya zai zauna ba wani jiran ma waye dinga wa shehu tambayoyi ba sai aka bar Muhammadu Hafiz a waje ɗaya ba shehu ya dinga warware wa mutum abubuwa ya dinga kawo shehu ya jinjina wa mutumin kaza kaza ya ce da Muhammadu Hafiz yalle yau shehin mu ya zo ai Muhammadu Hafiz to- to wai ne shi dai ya san magana ce ta malamai har kuma bai fahimta ba to to haka muke zauna wayan da yan uwanmu ba muke amma jakai kungiya ko yan waye wannan kallon su za a yi ma kallon su kaza kaza hmm? to gaji wasu buti da tabbatar sa wa ilimi da ilimin sa bi annal haka domin ubangiji tabaraka huwa zahir shine mabayyani bi af'a shine asarari bi af'alihi da aikin sa haka ma hadisi ya faɗa wa anta zahir fa laysa wa shaw fi a ayanil munkinati a cikin zahirin tabbatattu din masu masu yiwa din munkinati ne masu yiwa cikin zahirin halitta din wa annahu kuma cewa shi ubangiji fi ba'adul a ayani a cikin ba'arin wa'ansu halittan ko kannasa ya nasanta annahu huwa shi ne a cikin ba muka sha biyatu a cikin ba'arin wani kun- zai zama jinsa zai zama wa'ansu masu nawafil da tari ko ku ga wa'ansu abubuwa masu daraja kamar su jaral aswadi halin Allah kamar su kaza ga dai duk waje na masallaci hadaran Allah kaza ka- to hmm? wa fi ba'd al-ayat a cikin ba'dun wa'ansu halittan kuma lan yazkur annahu wa bace shi ne hmm? wani zalika saboda haka kala ba'adul arifina ba'adin arifai yace fi haƙƙin tilmizi a cikin haƙƙin almajirin nan allazi istagana wanda ya wadata billahi da Allah ala za'amihi a sarayawarsa an ru'yata aji yazida daga ya ga aji yazida saboda shewa shari'a shehu ya ji ya hadin ce shi ya wadata ya ga Allah a badatu daya akan ya ga shi dubu a azalatu gaskiya ya fara Mm? Mm, mm. ya ga abu ya zidu ɗaya ya fi ya ga dubu. Mm? Ya fi ya ga azalata a a dubu ko? Li an yara a baya zida, ya ce da ya ga a baya zida ɗaya marratan hairun lahu shi ya fi masa ya ga a baya zida, ya san hadaran Allah ne, ya san bawan Allah ne, eh, abadatu ne. Mm? Hairun lahu shi ya fi man mai an yara Allah alfa marratin ya ga Allah azalata dubu. Mm? ka zo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalifan Allah sabbin Allah haka ce ba ruwan ka da shi zaka tafi wajen Allah kai eh? ko ka je za- kai kai ina ka je ina Hmm? to marata fa abara Abu Yazid yana faɗa haka sai Abu Yazid ya fito ya shige Hmm? fa abara Abu Yazid sai Abu Yazid ya shige fa kila lahu sai aka ce da shi hada Abu Yazid Abu Yazid ga Abu Yazid zai shige Abu Yazid fa inda ma basaro da idan sai ya afku kan aba ya zidu alai mata tilmizu sai ya mutu a take ana almajir imana sai ya mutu sai haka daga ya kasan maganganun shi ya fi karfin hankalin hmm? sai sai ya mutu take ana fakila li abi yazida fi mauti sai aka ce da me ya jawo haka Hmm? ya ya gan ka ya mutu fa qala ra'a ma la yuka ce ya ga abin da ba zai ya dauka ba ya ga abin da ba zai ya dauka ba dan kare abin da Musa ya gani Musa ya saba ganin abubuwa a jikin wa- a can wani ko ko a kaza kaza yana gani a dutse ya mutu shi. Eh, kaza. Eh, kai, kai, mala, haba. Ya ga abin da bai- mala ya digo. Da Allah ta jallalahu don Allah ya bayyana gare shi min haisu ana ta inda nake ni. Ni na zama cibin yanzu. Dan kare. Ni na zama cibin yanzu. Min haisu ana. Falan ya ku bai iya ɗaukan nan ba. Kamata ika Musa kamar yadda Musa bai iya ɗauka na cibin na na dutse ba. Hmm? لأن الله من حيث أنا دان الله تبارك وتعالى يبين غريش تاني ها؟ مجلاه لزم مغانسا أعظم شيء من حيث المجلا تمغانا allazi kana yashhadu fi ta inda yake ganin sa can in fi zalika almurid wa na almajiri ta inda ya saba ganin sa ko ta qa'ibun da yake gani ko ta tajalliyatin da yake gani ya ganshi ta a azamiya ya fi ya ganshi ta azam eh mana wa fil miyari yazo a littafin miyari fi mas'alatir rajuli cikin maganar mutumin nan almansubi ila salahi wani bawan Allah ne wanda aka dangana shi da bautan Allah bawan Allah ne ta zakara min da'awa sai ya faɗa daga cikin wa'ansu maganganu alkarika to da tafi karfin hankali ma'anar su ga abin da yake ba da kalamin ga abin da mai iyari ya faɗa bayan magana wa zakara al-mazini malam mazini ya faɗa fi ta'liqihi a cikin wato ta'liqin sa ala ahadithil jawaz abu hadisan halacci na ganin Allah fi hikayatul rajul cikin ba da labarin mutumin nan da allazi kana bil qairawani wanda yake a qairawani ma'aluman bis salah wanda kowa ya san shi bawan Allah ne yake cewa ra'aitu kaza wa kaza kullun yace naga kaza naga kaza ku shufatin sa na sufai yazo yace ya fada da haka shi mutane ce ya ana wayannan kullun yazo yace naga kaza naga kaza li ashiya ga abubuwa tamfiru min hal uqulu da hankali za ta gudu in ta ji an ce an ga wannan wa kana bin abi zaid dan abi zaidu mai shi ko ya kasance idza zukira lahu hada zaka ce shi wai mutumin nan bawan Allah nan wai ya ce kaza kaza ya ce ya ga kaza zalika ya kulu sai ya ce na'am kware kuwa saha ya inganta an ya rahu fil manama a bacci ba in dai a bacci ya gani ai ba komai ai a bacci ana ganin abin da ya fi karfin wannan ba fil manami a cikin bacci fayaran na'iru mai bacci yana gani fi manami a baccinsa aksara min haza mafi abin da wannan ya faɗa ai ya faɗi komai ba in dai a bacci ya faɗa ai ya bacci yana ganin abin da ya yi yawa ai zai iya abin da ya fi wannan ma fakila lahu yau ma sai aka zo aka ce da aba abbas a yazidu ibn abi zaidin ai karawa ne ya irshada ko aka zo aka ce da shi yau ma kala to mutumin nan ya ce ra'aitul bari jalla wa ya ga Allah tabaraka wa ta'ala فقال الشيخ sai shehu ibn aziz zai ya ce haza azim wannan dai mai girma ne walakin yasu sai da ya inganta shi ma an yaral insan dan adam ya garabbal izzatu ubangijin halitta fi manamihi a bacci ba komai mai girma ne dai amma dai tun da dai mutumin kirki da shekani ne shi ya gani sai mu ki amma tun da dai bawan Allah ne ya yi mafarki ya gani fa balaga zalika rajul sai labari ya kai wa mutum fa qala ma ra'aytu illa sai ni ba a bacci na hani ni a zahiri na gani kuru-kuru na gani falamma balaga aba muhammadin ya inda magana ta jiwa aba muhammadin zalika an karau yace kariya ba wa'allafa taliba hayye littafi silkin kari cikin musu ala hadha rajul a bisa wannan mutum sai dama muna ganin mutumin kirki a cikin mutumin banza littafi guda faqama ma'ahu fuqaha wal qayrawani malaman kayarwa ne gaba ɗaya suka tashi wa shannahu suka munana alayya abu sa abu muhammad ta kaka wani zai faɗa abu ka tashi ta ce da yi ba kai muna ganin ka mutumin kirki ne ilimi wannan ka zama ba mu'tazila kenan mu'tazila ne suka cewa ai mu a ash'ariyanci ma ya halatta dan ba mu kai wannan abun ba za mu hana wanda ya ce ya kai ba inda dai kowa ya da bawan Allah ne washannan wa'anda suka kuna na abu sa abu muhammad wa suka ce ha za in karu lil karama to wannan kana in karin karama wannan mutum wali ne karama ce yayi annabi muhammad ya ganshi ran isra'il zai iya yiwa wali ne mutumin kirki ya ganshi ta shedani ne ba za mu yadda ba a da mutumin kirki ne kaza kaza kowa ya san bawan Allah to wannan inkari take وهو مذهب المعتزلة وأن مذهب المعتزلة كان هو معتزلة ya gana ahalin sunnati ba a share ga littafin ka ana ta karanta ka zo kai irin wannan ka zama mu'tazili eh duk wanda ka yana in kaza wani dama shi yau wai ne yanzu ma ai ba su kai darajar mu'tazila ba mu'tazila ma ai ba wasa bane al-garadu minhu to can wajen ma garadu ne can inda muka yi garadu min wanzur ya ake duba ya dan uwana in ji mai yaro ila jalalati qadr ibn abi zaid zuwa girman daraja ibn abi zaid fil ulum cikin ilimai ma'a inna ahlal mazhabi tare da cewa yan mazhaban malikiya yulakibu na bi malikil agar suna cewa maliku karami imam malik karami malika suke ce masa wa qashun ni alayya amma malamai duk sun ga sun munana masa lamma an kara ru'yata hazal wali yayin da yayi musu ganin wannan wali albari jalla wa ala ubangiji mai jiwa tsafta hatta raga an in kadi har sai da ya dawo daga wannan musu ya ga malamai ya tuba walamma arsalu bil mas'alati yayin da malamai suka aika magana ila alqadi abi bakar bin sayyib zuwa alqali suka kai magana wajen alqali saboda babban malami ne allafa mujalladin shi kuma alkali sai ya littafi guda biyu fil intisari cikin yana taimako lin rajuli ga wancan mutum ya inka ya littafi sufuli biyu yana ba da hujjar wannan wali sammahu alfarku bambanci bai da mu'ujizatul anbiya tsakanin mu'ujizozin annabawa karamatul auliya da karamun waliyai haka sunan littafin yake wastaftahu ya bude farkon littafin bi an kala yace wa shekuna abu muhammad shehun abu muhammad kuwa ma'attisa ilimi tare da yalwa iliminsa fil furu'i a cikin fiqhu cikin resha wadda la'ihi da sun kayansa ala shay'in min usuli absa wani abu na ilimin usulu la yunkiru karamatul ka abaci yana inkarin karamar waliyani bai inkarin ta ba wa yazhabu ila ma yazhabu ilayhi al-mu'tazilati a ce ya tafi abin da dan da yayi inkarin karaba ya zama ba mu'tazili ba za a ƙara karban karatun sa ba to gudun da lura fa nawa ne yanzu musu da na mu'tazila ba su sani ba ha ba ma wai wayannan wanda ma muka ce musu mu'tazila mun girma masu ba wanda suke ganin ma manyan ne ko malaman ne kar a dinga ganin ko dan mutum ko a yayi shura da ilimi kaza yanzu yana bata abubuwan dariƙa jahilai suna bin sa kaza kaza kaza a dinga kawai kun je ga wannan magana hujja ce kwarai da gaske yazhabu ilayhi almu'tazilatu wa inna ma arada bi qawlika yace yana nufin dai kaza wa kaza ya dinga maka kyakkyawan hanya wanda Allah ya ta'awwal qawluhu ya dinga tawilin fadin Abu Ibn Abi Muhammad wa akrajahu ya fitar da maganar sa makari da taliqu bihi mafitar da ta dace da shi fa aina tajwizu ru'yatul bari jalla wa ala fil yaqazati to ya ina tajwizu halacci ru'yatul bari ganin Allah tabaraka wa ta'ala fil yaqazati asarari min ru'yatul malaikati daga ganin malaiku hmm daga ganin malaiku hmm ko su ga shi na ganin tabaraka wa ta'ala kaga shi kansu bayin Allah Allah yana kai wani daga cikin bawansa mai tsarki mai abu ya kai shi darajar mala'iku duk gabaki daya to ma annal ladhi saha iyadu tare da koko wanda zai ce a'a ai mala'ika ya gani kaza ma annal ladhi saha iyadu tare da abin da alqazi ya inganta shi fi kitabi shifa a cikin littafin sa na ashifa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu bi ayni ga Allah da idan sanaka wa jari hati isarihi da wannan idan nasa na fata dinnan naka wa ala qa'idati abu sa qa'ida anna kullama sabata mu'jizatan duk abin da ya inganta ya tabbata mu'jiza ce fi hakkin nabi cikin hakkin annabi jaza ya halatta an ya kuna karamatan ya zamanto karama ce fi hakkin wali a hakkin wali falamiriyata to ashe ba jayayya biyo ko izalikan an ce wannan wali ya gani shi wancan malami yake kawo hujja yake kawo hujja biyo ko izalika cikin haka ila kalamu har zuwa ƙarshen maganar shi alkali alkali wa ne har ƙarshen maganar sa unzur al-miyad ka duba littafin miyad lil allamati ga malami mai yawan sani alwan sharisi malami wan sharisi wa fi ruhul bayani ya zo a cikin littafin ruhul bayani inda kaulihi cikin fadin Allah Allahu la ilaha illa huwa Allah ba wani ubangiji sai shi aljumlatu wannan jumla ta la ilaha illa huwa dinnan khabarul labari ne lil mubtada na mubtada wa huwa jalalatu shine Allah Allah shine mubtada Allah la ilaha illa huwa ba wani ubangiji sai shi wal ma'ana ma'ana annahu almustahiqu Allah shine mai cancanta lil ibadati ga abauta masa la gairu ba wani ba imana wannan ai shine fassara la ilaha illallah na na islam ko la ma'budu bi haqqin illa Allah imani kuma la maqsuda bi haqqin illa Allah ihsani kuma la mawjuda bi haqqin illa Allah wa hukiya an ba da labari anna tasbiha qutubul aqdabi tasbihin arifun arifai ya huwa ya huwa ya shiya haka yi manya kenan dan duk dalilin da ya huwa huwa huwa huwa huwa to haka tasbihin kutubul aqdab yake ya huwa ya huwa ya huwa huwa huwa huwa shi abu ne za ka ji kamar farko amma kuma shi ne ƙarshe za ka ji kamar hijabi a zahiri Allahu ubangi la ilaha illa ba wani sai shi shi yanzu Allah wani abu ne shi a wajen wannan na farko inda ya ce ba a gani nesa yake can al'ashi to dole ya ce huwa shi kaza kaza ko shi wa kullum da aka dala ai ba kowa ma sai shi shi shi shi da ta ta mai fara ta mahajuri ma yace shi a dalilan sa arwo ma yace shi a dalilan sa amma shi din ai ban ba ba shi shi shi ce irin ta wancan ba ko da daga kullum da aka dala shi babban mawulidin sa kenan ya huwa ya huwa shi kullum da aka dala ya huwa ya shi wa ya man huwa huwa ya wanda shi ne shi shi ne kawai shi ne wa ya man la ilaha illahu ya wanda ba wani ubangiji sai shi fa iza qala zalika idan qutbul aqdabu ko kuwa da arifi zai faɗi wannan bi tariqil hali ta hanyar fana'i da gaskan karewa ya faɗi wannan ya kadiru ala tasarrufat da yayi tasarrufi yanzu daga ismail azin ne kaga mukamin mai da la'il khairat kenan ashe shi ma kudu ba kalamu ne ya huwa ya man la huwa illa huwa ya man la ilaha illa huwa ismal azin ne to kun ji dai zikirin kudu ba kalamu ni kuma kudu ba kalamu ne wani tauhidi salatu mara tauhidi yana da martabobi uku martabobi uku hawa uku kamar yadda musulunci ne ga hawa uku musulunci imani ihsani tauhidul mubtadi'ina akwai tauhidin wa'anda suka fara muqalladai irin la ilaha illallah ba ni ubangiji sai Allah shine la Allahu la ilaha illa huwa shi shi ga'ibi wa tauhidul mutawassilina da, da tauhidin wa'anda suka zo tsakiya la ilaha illa anta irin annabi Yunusa Allahu la ilaha Allah ba ni ubangiji illa anta sai kai su sun kai mu kadaba لأنه في مقام الشهود dan suna مقام shuhudi sun yi sun kai kuma mai huwa huwa na biyu ba mai huwa huwa na farko ba suna makamin shuhudi fa mukta za basaransa hukuncinsa alkitabu suna magana da Allah Allah iyaka na abudu wa iyaka na wa ammal kummal amma cika ku fa yasma'una tauhid a jinsa suke ba su suka faɗa ba su ma ba su faɗa su ma lasu ba ce kawai jinsa suke kamar kan shugaban kasa yana magana a rediyo ba mu yadda a fito gobe ba kaza kaza kallon rediyo maza kai ka san waye yake magana ko to su ji suke tauhida min al muwahidi daga abin kadaitawa wa huwa la ilaha illa ana ba wani ubangiji sai ni ba daga ba su yanda bishiyar can yake fitowa ba wanda ya taba kallon ta ma ya kaza ta zama sikan Allah tabara mutarjin kenan da annan fi maqamil fana idan suna muqamin karewa alkulli na duka kuma la yazuru minhu shay'un aslun wani abu bai fitowa daga wajen su sika ce ta hadaran Allah Allahu wallahu qadir Allah mai iko ne tabaraka wa ta'ala wani yana daga cikin abubuwa da sai da kashafi Allah ya bamu kaza qala ibn shaykh ko yayi da fashi qala ibn shaykh ibn shaykh ya faɗa fi hawashi a cikin hawashinsa na tafsirin suratul ikilasi wa tafsirin ulwallahu lafzu huwa ita lafazin huwa isharatu nuni ne ila maqamul muqarrabina zuwa maqamul makusanta da Allah huwa huwa dinnan ba ba abun wasa bane wa humul ladina sune wa'anda nazaru wa'anda suka yi duba ila mahiyatil ashiya zuwa hakikar abu wa haqa'iqi ha da hakikanta dai min haisu hiya hiya ta inda ita ita yanzu wani riga kawai yake sawa ya isa zahiri kawai yake ga wanda aka yake ka riga ka mai kyau ce cotton ne ai cotton ne ai cotton ne ba ne lamba shi ba zahiri riga yake zuwa shi mahiya din eh aslin abun ko ita ai cotton ne cotton ne sai ka san kan awai ni za ka ce riga ta auduga wulakanci ya wannan abu mai kyau irin ka ce auduga a wai ma'ana auduga aka kada aka ma'ana to ya je bambancin arifi da abu kenan shi shi sinadarin abin yake kallo ba wai kiran abun ba duk baki daya mahiyatin abin suke gani wa haqa'iqa min haythu hiya hiya fala jarama ashe ba laifi ma ra'au mawjudan basu ga wani saman bai ba su wallahi ba ba ba ban abu bane a ce basu ga komai saman bai ba sai Allah da ba wannan duk saman da suke gani me yiwuwa ne me yiwuwa ne to su ba hakika ce alwujudin suke kalla ko kuwa aslin suke kalla idan kana kallon kankara dan kana kallon kankara kila ma bari a sa mata turi kaza ka rasa abu yanzu yanzu ruwa an aka jefe ka da ruwa sai dai a dan watsa mashi wani ya kake watsa mu ruwa ne ko kayar kuma mu ruwa kaza kaza amma yanzu kankara an haka jefe ka ta fasa ma kai kaza kaza wannan irin dutse ne haka sai bari ka ga nan da awa biyu za ka gane wannan dutse ne a sa shi a rana sai ya narke ya koma ruwan nan da ka ce to dutsen nan fa ruwan nan ne ya gaba gida gani amma ga shi ya sandare ya fasa kai ya canza kasufa ya canza amma dai ruwan nan ne zai kakka rikice to لأن الحق دومن الله تبارك وتعالى هو الذي لذاته شيني وندا da zatinsa ya jibu wujuduhu samuwarsa ta wajaba shine kadai wajibin samuwa wajibul wujud wa amma ma'ada amma duk abin da ba shi ba mumkinin zai yi ne iftirazi ne iftirazi ne duk abin da ba shi wal mumkinu duk abin da zai yi kuwa idza nuzira ilayhi in aka kalle shi min haisu huwa huwa ta inda yake ma kana ma'aduma in aka kalle shi ta shi sai a ga gashi kuma zai iya zuwa ƙararre ne fa haula'i wa'annan lam yaro mawjudan basu ga wani sababi ba su wal haqqi sai Allah tabaraka wa ta'ala wa fil futuhat al ilahiyyah a cikin littafin futuhat al ilahiyyah ala sharh al mabahis al asliyah abu sa sharh mabahis al asliyah libna ajibata ga shehu kenan so yaji wahin no malamai wannan abu ne da mun gode Allah mun wani sai ne to ai a dinga jibgawa yara irin eh mana yaran faila ce to zo kake ka a juga mana bature yana ne yana ta jugo mana nasa kuma dole mun yarda technology gashi nan jugo shi ake so yake sai ya mantar da mu Allah ma gaba na kaula ba ya ta jugo mana technology ba mu ma ya ta jawo mana Allah kusa tabaraka wa ta'ala dan in technology bature ya bi karfin mu shikenan sai duk mu ce ma ba wata rana ma za a ce ba Allah za a ce ba kai yanzu wannan ka'idar sake hai bai ga ba in da Allah ma kaza kaza ai yanzu yanzu da da an koma yan nesa duk gaba ki da to ga gari ko ba kanin da hanbe ga sunan jishkaf ya tattaro ma to a cikin littafin ibn habib al-hanbali din nan ko ma nasu ga abin da yace fa hadhihi al-haqiqatu an-nafsiyya mawsulatun bi hadrat al-qudsiyya wa inna ma yaquha al-mawdu'u wa min huna yabtadi'u at-tulu'u fa hadhihi wannan haqiqatun nafsiyya hakika ce ta annafsiyatu ta ruhin hasaran Allah ta ruhi hakika ce ta ruhi mausulatun ruhin nan da ya sadu bi hadaratul qudusiyya da hadaran Allah tabaraka wa ta'ala wannan hafsa fihi min ruhi yanda abin yake a baɗini hakika ne na ruhi kuma ruhin nan wanda ya zo daga Allah dan haka Allah tabaraka wa ta'ala da ya kalli ruhin ne ya ce mala'iku su Adamu sujada dan yanzu ba wai wannan jikin Adamu ake sujada ba hadaran Allah ga ta ko wa inna ma ya ukuha abin da yake hana ran nan ta koma wa hadaran ta tsiyaye ta koma in dai ba ranar mutuwa ya yi ba almaudu'u kwalaban da aka zuzzuba ta inda aka zuzzuba ta jikunan da aka zuzzuba ta a ciki wa min huna daga nan ne yarta bi usulu'u bayyana take faruwa qultu sai ibn ajib yake sai nace al murad bil haqiqatin nafsiyya abin da yake nufi da haqiqatin nafsiyya hiya ruhul latifati ita ce ran nan mai taushi ran nan ta hadaran Allah ba wannan rai ta ci da sha ba shehu ya bambance mana a su in ka je tafsirin ya saluna ka an ruhi ba wannan rai da in mun yi bacci za ta gudu ba wannan rai ce sa'ila a a ran da ko mun yi bacci ita kuma tana nan tare da mu ita ba za ta ban mu ba sai in mun koma inda muka fito in ajali ya zo shi kenan aka ce wayyaye Allah ya ji kansa to shi kenan ta yi abu amma ɗaya ran kuwa da ka yi bacci shi kenan ka mutu amma ba mutuwa irin ta wancan za ka da mai bacci da wata ce abu ɗaya sai dai ka za ka so to wannan ran ita wannan ran da ko muna bacci tana tare da mu sai dai an rasu ne ko an yi sana'i to ta koma ko kuwa karam jan mutuwa an ji shehu sai ta koma sai ta je ta koma da fana'i to almuradu bil haqiqatin nafsiyya hiya ruhul latifati ita ce ran nan ta tausa asariyatu mai tafiya fil ashbahi cikin jiki alkasifatu jikin nan ka kaura alqa'imatu bi hawra take rike da wannan jiki na ƙasa na ruwan Allah ya hada akwai da babu ga hadaran Allah ga hadaran ƙasa ga abu ya hada wal hadaratul qudusiyyatu hadaran tsarki din nan ko hiyal azamatul azaliyatu ita ce wato girman Allah din nan na azali alqadimatu wato qadimiya alladifatu tattausa alkasiyatu boyayya almu'abbaru an hawa da suke fassara ta bi alamul jabaruti da alamul jabaruti ma'ana hadaratu ko kuwa ahadiyya ko ahadiyya azalatu sai kaza kaza to wa hiya allati fassaraha ibn al-farisi ita hadaratu dinnan ko azalatu dinnan ita ce wadda ibn farid ya fassara ta fi kamriyati a cikin waƙarsa da ake ce mata kamriya wai wani shashasha wai shehu ya faɗi wani abubuwa a jiwa ne wai shi ya ja bata kaza kaza je duka duba shi gaula ba a magana da shi amma duk wanda magana za ta yi masa daɗi ya je ya duba littafan manya in ba su zuba irin waɗannan ruhaniyat din a cikin littafansu ba ba kowaye ba ne ba su yi kowa ba akwai waƙar sufaye daban waƙar mawaƙa kawai daban sannan waƙar ƴan so su ƙware su malamai ne sai dai a ta nuna ko na hau ko a rudi ko wannan shirme ce duk ga baki ɗaya sai dai a ba 'yan makaranta su ta yanke yanke da shibihi da kaza da kaza kaza amma zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ma kasuwa da ya ce abin da labidi ya faɗa ma kalallaha ba duk abin da ba Allah ba ƙarya ne yanzu wannan akwai abin da na kawai ya faɗa wanda ya wuce wannan duk ga baki ɗaya kuma ga Allah ta duk abin da waka suka faɗa ban ƙarya ne sai wannan shi ne gaskiya duk ga baki ɗaya da yawa mutum zai zai waka manzo Allah ya ce waka sa ta musulunta amma shi bai musulunta ba cikin waka sa ta ta riga da abubuwa to ba a abu to ibnu farid duk bakwacin sufaye gashi nan takama ma ake da su wannan littafi na kamriya na ibnu farid din nan aisha wai wai ba kadire ne wai kunkuru ne zai wa bushiya kafa wai ba kadire ne zai ce wai shehu na kaula ya zuba abubuwa a cikin diwaninsa ko mai shehu ya zuwa da yi ɗaya cikin goman katobarorin da shi da abdulkadir ya zuba a cikin da ba Allah ya dada shi amma mu a matsayin mu shi da abdulkadir ya burge mu da mu yake magana ba da gaulayen waɗanda suka ce almajiran sa zan ka Allah mutum sai hasada ta rufe shi ko da ko ba jaki ma da jakilci ma wani bai sani ba bai sani ba dan ka ce kana ɗari ga wali ko kana ta ko baka san ma me abu Allah dai zai shigar da kai a ta shi dama da za a shiga ne wanda shi yake cewa ba su da komai cikin dariƙa illa al'akaz sai dai mun karɓa mun yan dariƙa ne mun karɓa mun karɓa lan yarfa'u bi sha'anil imam ra'asan ba sa daga kai da ita ba sa alfahari da ita mun zauna cikin mutanen ma da babban zagin da za a yi ma a ce ma tijjani fakat ba tijjani ne kawai wai kai jahili ne kenan wallahi al'azim mun zauna cikin su sai kida ma kowa kallon sa muke faɗa abin da ya ga dama ila in shi bai san kan inda yake ba mu sani in babban zan yana shi mace jani kakas wai ba ci jani ne kawai kamar ba ci jani a wasa ce shi ibrahim ya ce ba sa daga kai da ita kana ba ci jani ai ji kake kai kasa ma ta kai ka taka sama kasa sama ma za ka taka man yi gani wa man yara an fi jannatul kulliya iz anna zai kalifata yace a lamarin kawai nan dan kana kalifatul jani shi bai san shehu yana kan wanda ya sai wanda zama kudi ba su shi ba abun wasa ba ne to lokacin da wani ya ganin tsarika ba za ta kai wa ka ganin ai ba wani daraja ma irin mutum ya ce ba ta jani ne ko to ya kare to za mu fassara waka ibn farid mutum ya gama faɗar abin da zai faɗa ya gama zagin sufaye da a haɗu kar kar ya ce zai ɗauko wani abu na sufi ya faɗa dan shi gidansu ba irin wannan duk sai ya ce maliki a alawi maliki na maka yake cewa abin mamaki wahabiyawa suna zagin sufaye suna kafirta su amma sai kaga ba kunya ba tsoron Allah mutum akan mambari ya faɗo magana wani sufin ya dake ya faɗo wata hikima sai ya dake ah ga makotan mu wannan zaka ma kalalla habadila na ce kai kaji na ce da za a fassara ma ba shi ba wa fi kulli shay'in tadullu ala wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid wai wallahi alazim kaji dai ya dake ji na ga dai kuma shau ya hana mu ta darjiya a wajen su zai ce kai me hada ka da wannan baitin na su bayan da kake zagi ne kullum sai ga mutum ya ga abu gode Allah shi ya da salatu fati alhamdulillah